jiya 26 yau da bakwai to yau 27 ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fatuhu Rabbil Bariya bi Adillati al-Iziyya fi Fiqh al-Malikiyya littafi ne na babban malami Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan Muqaddimatul Iziyya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ɗari da ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna ne akan abin da ya shafi arraja'a ma'ana arraja'atu shine wato kome ko kuma ainihin wato biko a inda muka tattauna akan idan miji ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu idan ya ce ko kuma miji ya saki matarsa saki na farko idan baiwa ce to yana da damar ya dawo da ita matuƙar bata shiga ainihin wato jini na uku ba ya yi mata saki biyu to kafin ta shiga jini na uku zai iya cewa ya mai da ita idan ya ce idan kuma baiwa ce ta yi jini na farko a saki na farko da ya mata kafin ta ainihin wato shiga cikin jini na ainihin wato na biyu ya ce ya mayar da ita to yana da damar haka sannan shi kome din nan kamar yadda muka tattauna miji ne yake mallakarsa cikin dukkan sakin da bai kai adadin guda uku ba kuma ya zamanto ba a samu hul'i ya gudana tsakaninsu ba to kusan dai gabar da muka yi ta tattaunawa a kai bayan mun karanta hikimomin shar'anta shi wannan kome din shine game da magana ƙur'i din nan ita ce muka yi ta tattauna maganganun malamai akan me ake nufi da wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'in wannan ƙur'i din wanda ainihin wato kamar yadda al'allama as-sa'idi a cikin tafsirin littafinsa yake cewa ai matan da mazajensu suka sake su to za su yi zaman jira kuma za su yi idda ne da talatata ƙuro'in talatata ƙuro'in ɗin na ko dai zama talatata hiyadin ko kuma talatata zahar sai ce alaktilafin bainal ulama fil muradi bi zalika duk da cewa akwai sabanin malamai game da me ake nufi da talatata ƙuro'in ɗin nan shin jini ake nufi ko tsarki to sai yake cewa abin da ya kawo wannan sabani na malamai saboda an samu kalmar ƙur'i din nan kalma ce mushtaraka tana ɗaukan jinin al'ada tana ɗaukan tsarkin jinin al'ada duk tana ɗaukan alƙur'u shi yasa babban malamin luga al-akfash yake cewa ana iya cewa aqara atil mar'atu idha hadat idha sarat zata haidin wato shi ya ɗauki ƙur'i da ma'anar haida abi ubaid yake cewa shi ƙur'i yana zuwa da ma'anar tsarki sannan a cikin alƙamusul muhit shi kuma mai ƙamusul muhit yake cewa alhaidu tana zuwa da alƙur'u kai tana ɗaukan ma'anar haida tana ɗaukan ma'anar al-tuhur tsarki to sai muka tafi maganganun malamai a kowanne suka ce ƙur'i ɗin nan ana nufin haida wanda daga cikinsu akwai na na aisha zaid bin sabit ibn umar kuma wannan shine qaulu fuqaha'ul madina as-sab'a kuma shine mazhabin malik da shafi'i kuma wata ruwaya da aka samu daga imam ahmad waɗanda kuma suka tafi akan ƙauli na biyu cewa ana nufin tsarki akwai al-khulafa'ur rashidun abubakar umar uthman ali akwai abdullahi bin mas'udin akwai abu musa akwai abu darda akwai ibnu abbas akwai mu'adh bin jabal daga cikin tabi'ai kuma an samu ainihin wato wasu su ma da suka ce ana nufin tsarki sannan ruwaya ce sahihiya daga imam ahmad rahimahullah to duk mun tattauna game da dalilan kowane bangare da bangaren farko da suka ce salasata qur'in ana nufin jini uku sannan da kuma waɗanda suka ce salasata qur'in ana nufin tsarki uku duk mun kawo hujjojin da kowannen su suka yi a dogaro da su daga alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarshe dai bala ya karkare magana da cewa ƙauli na biyu ƙaulin da malaman da suka ce ana nufin tsarki uku to wannan ƙaulin ya fi ƙarfi kuma dalilansa sun fi fitowa ɓaro-ɓaro ko to sai muka shiga wata gaba ita ma shin kome ɗin nan da me kome yake tabbata shin da niyya ne tare da magana ko kuma da niyya kaɗai ya wadatar ba tare da sai mutum ya faɗa ba to a nan ne malam ke cewa idan mutum ya yi niyyar ya mai da matarsa a zuciyarsa amma bai faɗa ba to koman ya tabbata ya inganta tsakaninsa da Allah amma tsakaninsa da matarsa bata koma ba tunda bai gaya mata ba amma a zuciyarsa ya yi niyyar ya mai da ita to nan ma mun tattauna yake cewa babu sabani tsakanin malamai cewa shi kome din nan yana inganta ne da wata magana wadda take nuni akan haka kamar wanda ya saki mace ce raja'atuki aw radattuki ila ismati aw nahwi dhalika mimma yadullu ala al-maqsud akwai lafuzzan da ake amfani da su na cewa an mayar da mace wasu lafuzzan sun fito sarari wasu kuma lafuzzan ba su fito sarari ba kamar lafazin miji ga matarsa ya ce wato da matar da ya sake ce an timra'ati ke fa matata ce au utti kama kunti ko kuma kin koma yanda kike to dukkan dai wasu lafuzza da namiji ya amfani da su yana nufin mayar da matarsa komansa ya inganta ina fatan gane to za mu tashi akan wata gaba da yake cewa ar-raj'atu bil wata'i ala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yake cewa ar-raj'atu shin zai iya yiwa mutum ya mai da matarsa ba faɗa mace ba kawai bil wata'i da saduwa da ita in kun tuna a can baya mun tattauna game da cewa duk mutumin da ya saki matarsa suke ɗaya ko biyu a ina za ta yi idda ko za ta yi idda a gidansa ko la tukhrijuhunna hunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an ya ci ne bi fahishatin mubayyana kaga gidansa za ta yi idda ko a gidansa za ta yi idda to kaga sai yake so ya maida ita ta yi jini ko na farko tana na biyu ko tana na biyu kan ta shiga na uku ko kuma ta shiga na ukun kan ta yi tsarki misali ko ta yi jinin farko ta yi tsarki ta yi jini na biyu ta yi tsarki kafin ta shiga jini na uku sai ya sadu da ita shi ba ce na mai da ke ba kawai sai ya sadu da ita to shin saduwa da mace ba tare da an furta mata an mai da ita ba wannan saduwar tana iya zama kome ita ma qala al-musannif wal wat'u biduni niyyati la yakunu raj'a abinda dai malam abul hasan ash-shadhili yake maimaitawa shine saduwa da mace ba tare da niyyar an mayar da ita ba wannan baya zamantowa kome wal wat'u haramun bal ma ba a ce an mai da ita ba a sadu da ita wannan saduwar haramtacciya ce haramun ne mutum ya sadu da matarsa da ya saki ba tare da ya gaya mata ya mai da ita ba hadhihi mas'alatun wannan mas'ala ta ar-raj'atu bil wat'i ikhtalafa ahlul ilmi fiha malamai sun tattauna wato a kanta faminhum daga cikin malamai man kala akwai wanda ya ce la ta hasulun raja'atu bil jima'i wala bi ghairihi wa innamar raja'atu bil qawli wahdahu a cikin malamai akwai wanda ya ce kome baya tabbata bil jima'i ta hanyar saduwa da mace wala bi gairihi ko ta wata hanyar ba wannan ba ko da waninsa kenan wa innamar raja'atu kome kawai yana zama kome bil qawli da magana wahadahu ita kadai kawai yace wance na mai da ita na mai da ke ko kuma ya buga mata waya ko ya fada a gaya mata ko ya gaya wa iyayenta cewa ya mai da ita amma akwai malaman da suka tafi akan cewa dan ya sadu da ita ko yayi kaza kaza wannan duk baya zamantowa raja'a baya zamantowa biko ko kome har sai mutum ya furta da bakinsa cewa ya mai da ita li'annahu la yadullu ala zalika qur'anun wala sunna suka ce domin la yadullu ala zalika qur'anun wala sunna alqur'ani baya nuni akan haka haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nuni akan kawai mutum ya sadu da matarsa bayan ya sake ta wannan saduwar ta zama ita ce kome ba tare da ya furta cewa ya mayar da ita ba wa hadha qawlu shafi'iyya wannan kaulin na cewa lalle sai mutum ya furta cewa ya mayar da ita sannan ta koma wannan kauli ne na mazhabar shafi'iyya wa ibn hazmin min adh-dhahiriyya kuma kauli ne na wato imam ibn hazmin daga zahiriyya wal mutallaqatu inda shafi'iyya matar da aka sake ta a wajen mazhabin shafi'iyya tu'tabaru ajnabiyatun ana daukar ta mace ce ajnabiya wadda ba muharramar shi wannan mijin ba walidhalika yahtaju fi raj'atiha ila alqawl dan haka akwai bukatar in yana so ya mayar da ita bayan ya sake ta to yayi magana maganar kuma addali ala zalika wadda take nuni akan ya dawo da ita kama fin nikahi kaman yanda aka yi magana kawai kudurcewa ya a zuciyarsa ta zama matarsa kaga sai da aka yi mai sai da aka yi siga ko an aura masa ya ce ya karba kauli ne suka ce to kaman yanda asalin auren bai kullu ba sai da aka yi magana tsakaninsa da waliyinta ko tsakanin wakilinsa da waliyinta sannan aure ya dauru to kuma suna cikin tafiya sai aka samu sabani ya sake ta to yanzu da ya sake ta yana so ya dawo da ita sai ya sake furtawa da baki wance eh na mayar da ke ko kuma ya gaya wa wani nata cewa ya mayar da wance shikenan an ji wannan kaulin wa minhum daga cikin malamai man ja'ala al-jima'a akwai wanda yake ganin ainihin wato al-jima'a wa muqaddimatihi raj'atun daga cikin malamai akwai wanda suka ce a su suna ganin aljima saduwa da ita din wa muqaddimatihi da kuma muqaddima wato gabatarwa da ake yi kafin saduwa da ita din wannan yana iya zamantowa raja'a kenan idan mutum yayi fofule da matar da ya riga ya rabu da ita da nufin wannan fofule din ya zama shine kome din kome ya tabbata an gane ko wasannin da ake yi kafin a yi saduwar aure sai mutum bayan ya saki mace tana idda a gidansa ya ji ya dawo kawai sai ya kama ta sai suka yi irin wannan populate din suka yi wannan wasannin wannan wasan da suka yi ya tabbatar da komar da ita to ballantana kuma ce ya ma sadu da ita saduwa da ita yana nuna ya mayar da ita akwai malaman da suka tafi akan haka suka ce saduwar da kuma gabatarwa da ake kafin saduwar raj'atun wannan shi ma biko ne ko ne sawa'un nawa zalika aula suka ce yayi niyya ko bai yi niyya ba da niyyar ya mayar da ita ya zo ya yi wasa da ita ko ba da niyya ba da niyyar ya mayar da ita ya sadu da ita ko ba da niyya ba in dai ya ɗaya daga cikin wannan kawai ta koma mafhum wa hadha mazhabul hanafiya wannan mazhaba ce ta imamu abu hanifa mazhabar hanafiya kenan qalu ga hujjar su suka ce li'anna raja'ata istidamatan lin nikahi al-qa'im min kulli wajhin fala taqtassu bil qawli bal bil fi'il aida qalu sai suka ce li'anna raj'ata wai domin mayar da mace bayan an sake ta istidamatan lin nikahil qa'im so ake a sake dawwamar da auren da dama yana nan min kulli wajhin ta kowace fuska kuma za a iya dawwamar da shi tunda dama yanzu da take idda ai wani ba zai iya auren ta ba ko kaga kenan akwai auren to so ake a sake dawwamar da auren to shi kuma dawwamar da auren bai keɓantu da sai an furta da baki ba bal bil fi'il a aikace ma mutum zai iya tabbatar da cewa auren nan yana nan domin dama bai halatta ya kusance ta ba sai da aure to yanzu kuma ya sake ta bayan ya sake ta tana idda bata gaba ba sai kuma ya sake zuwa ya kusance ta kaga yana sake tabbatar da cewa ba har yanzu tana da matarsa da haka ba sai ya furta da baki ba in ji hanafiya suka ce kawai ma damar yayi abin a aikace ta koma ko kun fahimci wannan kaulin wa minhum daga cikin malamai mun samu kauli nawa kenan a cikin malamai man ja'al jima'a wa muqaddimatihi raja'atun akwai wanda sun yadda cewa saduwa da ita ko yin wasanni da ita zai iya zama raja'a kome lakin bi sharɗin sai dai da sharaɗin an yanwuya zalika yi niyyar haka ka san wancan kaulin cewa suka yi ko yayi niyya ko bai niyya ba ta koma ko to su inda suka dan samu bambanci da wancan kaulin na biyu suka ce a'a shi wannan saduwar da zai da ita ko kuma wannan wasan da zai da ita yana nuna ta koma amma sai in yayi niyyar cewa wannan wasan da abin da yayi da ita din da niyyar ya mayar da ita to shine ta sai ta koma sai ta dawo ainihin wato a matsayin abin nan ɗinsa ko wa huwa madhhabul malikiya wannan shine mazhabin malikiya yu'ayyiduhu al-hadithu al-mashhur sahih to wannan kaulin na malikiya akwai wani hadisi mashhuri ingantacce da yake karfafa wannan kauli na uku an umar radiyallahu anhu marfu'a daga sayyidina umar Allah ya kara masa yadda marfu'i innamal a'malu binniyat ayyuka duka suna ingantuwa ne da niyya dan haka koda ya kusance ta koda yayi wasanni da ita to idan bai yi niyya ba bata koma ba kun ji bambancin kaulin farko da na biyu eh kaulin bambancin kauli na uku da na biyu kauli na biyu sun ce in dai aka samu haka ko da niyya ko ba niyya ta koma kauli na uku suka ce a ai innamal a'malu binniyat in yayi haka da niyyar kome kome ne in yayi haka ba da niyyar kome ba ba kome bane an fahimci wannan kaulin to wa minhum a dai cikin malamai man ja'ala al-jima'a faqad raj'atun sawa'un nawahu aula akwai wanda su kuma suka ce a'a muqaddimat wasanni ba sa zama kome amma su sun ce duk wanda ya kusanci matar da ya sake ta kafin ta gama idda sai ya kusance ta to wannan kusantar da ya mata kadai raja'atun kome ne ya mai da ita sawa'un nawahu aula sawa'un da niyyar komar da itan ya kusance ta ko ba da niyya ba ta koma kun gane shi kuma wajen wannan kaulin kenan inda zai zo yayi muqaddimatul jima da ita ba ta koma ba amma da ya zo ba gaya mata ya ba da baki kawai sai sadu da ita to tunda ya sadu da ita to ta sake dawowa ƙarƙashin igiyar aurensa ko da niyyar ta dawo yayi hakan ko ba da niyyar ta dawo ba ta dawo wa huwa mazhabul hanabila wannan shi kuma mazhabi ne na hanabila wa ruwiya an adadin min tabiin an kuma ruwaito da wato daga adadi mai yawa cikin tabi'ai qalu suka ce li anna muqaddimatil jima' laysat fi ma'anar jima'a suka ce wasannin da ake kafin kusanta ta aure ba ta da ma'ana irin ta kusanta ita dama sunanta muqaddimat shi kuma wannan sunansa aljima'a dan haka ba iri ɗaya bane an gane wala tahsulu li hajatin wa qad tahsulu kai li hajatin wala yatarattabu alaiha idda wa qad tahsulu za ta iya tabbata li hajatin saboda wata bukata wala ya tarattabu alaiha idda sannan idda ba ta tabbata a kanta yanzu dan mutum ya zo ya yi muƙaddimatul jima'i da matarsa an gane iya nan bai komai da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda na'am يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ya ku waɗanda suka yi imani in kuka auri mata sai kuka sake su kafin ku sadu da su ba wata idda da za su yi to sai mutum ya zama to bai sadu da ita ba ma ya yi muqaddimatul jima za ta yi idda to shine ma nan nan suke cewa wala ya tarattabu alaiha idda da haka tunda idda ba za ta dora akan ta ba to kome ma ba zai dora akan muqaddimatul jima ba shi yasa suka ce sai dai in an yi jima'in an gane ko kamar yanda inda da ya aure ta ya kusance ta sai ya sake ta za ta yi idda ko ba za ta yi ba za ta yi ko to shine su wajihinsu da suka ce lalle lalle muqaddima kadai bata zamantowa raja'a kome har sai an samu ainihin wato aljima sannan da zarar ya ya yayi popule yayi wasa da ita bai sadu da ita ba ta ci sadakinta ta ci sadakinta yace wala yajibu biha maharun sadaki baya wajaba akan haka falaisar fi ma'anar jima'a dan bata da ma'ana ta jima'i wala yuhkamu bir raj'ati biha dan haka ba za a yi hukunci da mayar da mace ba bir biha da iya wasa kawai an ji kauli na nawa wannan kaulin an fahimce shi to na hudu an fahimce shi ko to mun ji wayannan sune a kawal na malamai kaga mun samu mazhabin shafi'iyya mazhabin hanafiya mazhabin malikiya mazhabin hanabila mazhabobi guda nawa hudu sai malin zai yi tarjihi sai ce warrajihu wannan magana da muka ji ta tana cikin fatul bari mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya warrajihu zance mafi rinjaye ƙaulul malikiya shine mazhabin malikiya fa innahu a'dalul aqwali domin mazhabin malikiya shine mafi daidaituwar zantuttukan malamai shine mafi adalci cikin zantuttukan wa aujahuha kuma ya fi fuska mafi kyau cikin zantuttukan wa zalika abinda yasa aka ce haka annar raj'ata domin ai shi kome haƙƙun zauji haƙƙi ne namiji wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da daukaka yana cewa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna mazajen su su suka fi cancantar mayar da su fa idza waqa'aha dan haka idan ya sadu da ita nawiya na raddaha da niyyar ya mai da ita fi zimmati a igiyar aurensa sahhalahu zalika wannan abin da ya inganta masa igiyar aurensa ya kome ya tabbata wa muqaddimatul jima fi zalika tabi'atul lahu dan haka muqaddima wasannin da ake kafin saduwar aure tabi'atul lahu suma yar rakiya ne ga saduwar auren ai li'annaha min babi qada'il watari domin suma suna cikin babun biyan sha'awa biyan bukata ta sha'awa allazi la yahillu lahu wanda hakan ma baya halatta gare shi illa bil audati ila nikah sai in matar ta koma zuwa ga aurensa ah in aka ce sai jima'i kadai to kenan zai iya wasa da ita ba komai kun fuskanta in aka ce sai iya wancan ne kawai to wannan ai shi ma dan rakiya ne ga wancan kaman yanda wancan baya halatta sai da aure wannan ma baya halatta sai da aure da haka wannan din shi ma an yi shi yana nuna cewa to yanzu yana da interest matan nan ta dawo karkashin sa tunda har yayi wasa da ita da haka ta dawo wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa hadha huwa ikhtiyaru shaykh al-islam wa shawkani rahimahumullah wannan shine zabin shaykh al-islam ibn taymiya da malam shaukani Allah ya ji kansu da rahma ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 32 shafi na 129 da kuma nailul autar na shaukani mujalladi na 12 shafi na 461 yawwa yanzu ka ganye ba niyya kawai ya yi sharholiya don haka sai yi wa Allah bayani ha'a ai tun da dai akwai wata shubuha ta alaka tsakaninsu yanzu ya je shi ma ya ji za ka yi can zai iya ce ai mai da ita yi an gane ko da kaga abu ne wanda yake ita ma za ta dinga ba za ta saki jiki saboda ta ga hakan ita ma za ta saki jiki akan mai da ita yi nan ku kila ba shi da wata matar sai ita ita kuma ya sake ta kuma gashi tana idda a gidan kila kawai zuciya ta raya masa yanzu yana da bukatar mace kuma ga ta ita ce a gidan kuma kaza kaza kaza ya je abin to amma kaga wannan shi yasa suka lazumta masa cewa matukar yayi wasa da ita ta koma maganar ya dawo daga baya ya ce a shi fa ba mai da ita ba to me yasa ya taba ta na fata an gane to sai gaba ta karshe game da mas'alar saki shine hukumul ishhad fi raja'a hukumul ishhadi fi raja'a hukuncin kafa shaida wajen mayar da mace yanzu idan mutum ya mayar da matarsa bayan ya sake ta sai ya kafa shaidu cewa to wancan ne da aka samu sabani yanzu ya mayar da ita to shine ina hukuncin shaidu wajen mayar da mace qala al musannif wa fil ishhadi ala ar raj'ati qawlani wato wajen kafa shaidu wajen mayar da mace akwai zantutukan malamai guda biyu bil wujub wal istihbab akwai malaman da suka ce wajibi ne sai ya gaya mutum biyu ko uku ko abin nan cewa ya mayar da matarsa wal istihbab akwai wanda suka ce ba wajibi bane mustahabi ne in yayi hakan yana da kyau in bai ba kuma shikenan shi da ita kawai sai ya mai da ita shikenan yayi wa amma al ishhad amma game da abin da ya shafi ya shafi shaida faqad zakarahu Allahu azza wa jalla fi kitabi lalle Allah mai girma da daukaka ya ambaci hakan a cikin littafin sa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fa idza balagana ajalahunna idan sun kai ajalin su ma'ana sun gama iddar su an gane ko fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf idan sun kai wa'adin su to ko dai ku rike su da abin da yake sananne a shari'a aw fariquhunna bi ma'arufin ko kuma ku rabu da su ainihin wato bi ma'arufin ta hanya sananniya a shari'a wa ashhidu zawai adalin minkum amma fa wa ashhidu ku shaida wa ma'abota adalcin cikin ku wannan gabar zaka kiyaye wa ashhidu zawai adalin minkum ku shaida wa ma'abota adalcin cikin ku suratul talaq aya ta biyu wa hadhihi ayatu wannan aya hamalaha jumhuru ahli al-ilm jumhurun malamai sun dauke ta sun fassara ta alal istihbab wannan wa ashhidu umarnin wa ashhidu din nan lil istihbab alal istihbab mustahabbi ne duna al-wujubi ba wajibi bane minhum abu hanifa daga cikin wanda suka ce wannan umarnin na wa ashhidu ku shaidawa zawai adalin minkum adalan cikinku to abu hanifa yana cikin wanda suka ce wannan umarni ne na mustahabbi wa malik imam malik shi ma ya ce umarni ne na mustahabbi wa shafi'i fil jadid da kuma imam shafi'i a sabuwar fatawarsa wa huwa ihdar riwayatain an ahmad kuma ɗaya ce daga cikin ruwayoyin da aka samu daga imam ahmad cewa wa ashhidu din nan mustahabbi ne in mutum zai mai da matarsa bayan ya sake ta mustahabbi ne ya kafa shaidu qalu suka ce lamma kana talaqu haqqu zawj abinda hujjarsu suka ce saboda shi saki haƙƙin miji ne to kanatir raj'atu kadhalika komar da ita din bayan ya sake ta shi ma haƙƙin sa ne wa hiya lahu khassa dan haka wannan haƙƙin sa ne shi shi kadai ya sanar da kansa ya mai da ita la yabtakiru li qabulil mar'a shi yasa in yace ya mai da ita baya buƙatar karbar macen wato baya buƙatar macen ta ce ta karbi dawo da ita din aw waliha ko waliyinta ko ta yadda ya mai da ita ko waliyinta yadda ya mai da ita ko kas yadda ta koma saboda Allah ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha to tunda yana da irin wannan fawa da ƙarfi haka sai suka ce fala talzamuhu shahadatu in yace ya mai da ita ba lazimi bane a kansa sai ya kafa shaida wa haythu innar raj'ata istidamatun nikah yayin da wato yayin da aka ce shi kome din nan sake dawwamar da igiyar auren ne dama auren ba gama abin nan yayi ba tunda bata gama idda ba sake dawwamar da auren ne fala yuhtaju fiha da haka babu bukatuwa zuwa ga mayar da ita din ilal ishhad zuwa ga kafa shaida kama yuhtaju fin nikahi ibtida'an kaman yanda aka buƙaci kafa shaida a farkon auren da wato a auren da farko wa inna mastuhibbat an so ne kawai min babil ihtiyab liqati babin niza wa sadd babil khilaf an so ne kawai saboda kewayewa wato zagaye-zagaye likatsi babin niza da kuma datse wata hanya ta jayayya wasaddi babil khilaf da kuma toshe kofar sabani hikimar kenan an san ya sake ta an san ya dawo da ita kada nan gaba wajen adadin saki nawa ya mata ya bace ko su zo su dinga rigima shi ya ce kaza yi ita ta ce kaza aka yi to shi sa shigo da shaidu akwai wanda ya san cewa an yi ɗaya kuma an gaya masa an mai da ita an sake yi an ce masa an mai da ita yanzu kuma an sake yin wani yanzu shi in miji ya ce biyu ne ta ce uku ne to shaidu sai su zo a gaskiya ni kaina na san ban da wannan yanzu da aka ce ya faru a baya ma an shi ka gaya min ka sake ta kuma ka gaya min ka mai da ita ka sake gaya min ka sake ta kuma ka gaya min ka mai da ita ba nawa kenan biyu kenan to kuma ga wannan yanzu na yanzu kaga uku ya tabbata to kaga dan a toshe kofar sabani da ja'in ja tsakanin mata da miji game da adadin mai wato auren ko sakin to wannan yana da kyau a ce an shigo da shaidu dan su shaida da an yi saki su shaida da kuma an dawo da ita wa zahaba shafi'i amma imamu shafi'i fi mazhabihi alqadim a wato a mazhabarsa da daddiyar mazhabarsa ta farko shi kam ya tafi ila wujubil ishhad zuwa ga wajabcin kafa shaida istidlalan bil aya yana yin hujja da wannan ayar wa ashhidu zawai adalin minkum wa hiya riwayatu thaniya an ahmad kuma riwaya ta biyu daga imam ahmad shi ma yana da wannan ra'ayin cewa wajibi ne sai an sa shaidu saboda wa ashhidu zawai adalin minkum wa bihi abta imran bin husayn imran dan husayn shi ma da wannan yayi fatawa hina ma sa'alahu rajulun lokacin da wani mutum ya tambaye shi dallaq amra'atahu da ya saki matarsa dalaqan raj'iyan saki wanda yake akwai kome thumma waqa biha sannan ya sadu da ita walam yushhid ko yushhad walam yushhad walam yushhid ala talaq bai bada bai nemi shaidu ba akan sakin wala ala raj'ati haka da ya maida ita bai nemi wasu shaidu ba faqala sai imran bin husaini yake cewa dallaqta li ghairi sunnatin wa raja'ta li ghairi sunnatin ashhid ala dhalik wala ta'ud imran bin husaini yace to kaga dai yanzu kai ka saki matarka ba akan sunna ba ka dawo da ita ba akan sunna ba ashhid ala zalika ka dinga kafa shaida akan haka wala ta'ud kar ka sake yin haka wannan isnadin sa ya inganta imam abu dawud ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2186 wala yatarajjahu inda al-bahith shay'un fi hadhihi al-mas'ala babu wani abu game da wannan mas'ala da zai iya zama rinjayayyen zance a wajen mai karatu fa inna listidil fa inna istidilalatil jumhur qawiyya domin hujjojin jumhur suna da ƙarfi wa fatwa imran bin husayn tushbihul marfu sannan ita kuma fatawar imran dan husayn ta yi kama da zance wanda yake marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna qawluhu domin fadin sa da yace raja'ata li ghairi sunna ka mayar da matarka ba akan sunna ba yahtamilu yana nufin zai iya daukan annan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi amara bidhalika manzo Allah shi ya umarni da haka fallahu a'lam kaga kenan annabi ne ya gaya masa cewa ka saki ko ya umarni da haka cewa duk wanda ya saki matarsa ya da ita ba tare da ya shaida ba to ya dawo da mace ba akan sunna ba to kaga ya fi kama da wannan fatawar ta Imran dan Hussein ta fi kama da me ta fi kama da ainihin wato a hadisi marfu'i duk da cewa jumhur na malamai su ma magana su tana da karfi shi yasa sai anan malai yake cewa wala ya tarajjahu inda al-bahith shay'un min hadhihi al-mas'ala ko fi hadhihi al-mas'ala da wahala wato mai karatu ya iya rinjayar da wata mas'ala wani abu daga cikin wannan mas'ala domin su jumhur in ka koma cikin maganar su sun ce wa ashhidu zawai adalin minkum yana daga cikin hujjar su magana su tana da karfi imran dan hussein shi ma yana magana su tana da karfi domin ta yi kama da hadisi marfu'i da yake cewa ka sake ta ba akan sunna ba ka dada ita ba akan sunna ba kaga kenan shi a koduntu imran dan hussein mayar da ita ba tare da shaida ba kamar mutum ya bar sunna barin sunna ko kaga ba karamin kuskure bane da haka kaga shi a wajensa kenan shaida kafin wato lokacin da za a mai da ita menene wajibi ne su kuma jumhur suna ganin mustahabbi ne to wannan dai game da wannan ba wani abin nan wallahu ta'ala a'lam cewa idan mutum zai mai da matarsa jumhur sun ce mustahabbi ne kafa shaidu cewa ya mai da ita sannan wasu malaman sun ce a wajibi ne kamar imamu shafi'i da wata ruwaya da aka samu daga imam ahmad ga kuma fatawar imran ibn husayn radiyallahu anil jami to mun karkare babi na takwas yanzu za mu shiga albabu tasi' babi na tara filbai a cikin albai albai wato ciniki kasuwanci siye da siyarwa an fahimta ko ƙila za mu ji mu a kasuwar sabon gari kuma ƙila za mu ji mu a kwari layin yan atamfa ko yan shadda ko yan yadi ko yan leshi ba mamaki ma ka ji mu a abbatuwa ba mamaki ka ji karatun ya kai mu da wanau kai kila ma za ka ji mu a wafa insha Allah wala yan canji ko eh tunda an shiga cikin hada-hada da abin da ya shafi siye da siyarwa ta'rifuhu ma'anar albay malaike ta albay'u lughatan masdaru ba'a kalmar albay'u a larabci asalin kalmar daga ba'a ne kalmar ba'a wa huwa mubadalatu malin bi malin shine musanyan kuɗi da kuɗi kalmar albai'u tana nufin mubadalatu malin bi malin musanyan kuɗi da kuɗi ka ba da kuɗi a baka kuɗi wannan ana kiransa da albai'u kamar yadda 'yan wafa suke yi ko eh, 'yan canji ka je ka bada dala a baka naira ko ka bada naira a baka pound sterling ko a baka kaza ko a baka kaza ko sefa au daf'i iwadin wa akhadhi ma uwida anhu ko kuma bayar da musanye da kuma karɓar abin da aka musanya maka ƙila kai kuɗi ka bayar sai aka baka yadi yanzu kaga kuɗin shine ka miƙa iwab yadin da aka baka shine ma'uwida anhu ƙila kuɗi ka bayar sai aka baka nama kagan kuɗin shine al-iwadu naman da aka baka shine al-mu'awwadu anhu kaga can an ce ko dai ya zama musanye ne tsakanin kuɗi da kuɗi ko kuma ya zama musanye tsakanin wato wani abu da ka bayar aka baka madadinsa ba lalle kuɗi da kuɗi ba nan zai iya yiwa shinkafa yar gwamnati ka bayar sai aka baka yar tudun wada misali kaga ka ba da wani iwat an baka madadin abin da ka bayar da haka kaga kenan akwai cinikin trade by barter ban gishiri in baka manda shi ba kuɗi zaka bayar a baka abin kuɗi ba a'a wani abu zaka bayar kai kuma a baka iwadinsa madadinsa ko wato a madadinsa wannan shi ake kira trade by barter ma'ana ban gishiri in baka manda to wannan shi ma ban gishiri in baka manda shi ma zai iya fadawa karkashin albai'u ciniki ne ko kuma wato ainihin wato mubadalatu malin bi malin musanyan kuɗi da kuɗi kamar yanzu zaka iya bada dubu ɗaya ainihin wato a baka canji a baka yan ɗari biyu guda biyar misali ko kuma ka bada dala kamar yadda muka faɗa a baka saifa ko a baka kaza ko kuma ka bada naira a baka wani kuɗin daban walbai'u kalmar albai'u min al'adudat tana daga cikin kalmar da take ɗaukar ma'anarta da kishiyarta su ake kira al'adudat an gane ko kamar kalmar ragiba kaga ragiba so ragiba ki abdad ne tana daukan kan tana daukan ma'anarta da kishiyarta kana iya cewa ragiba so ragiba kuma ki to shi ma albai'u kalma ce min al-adad tana daga cikin kalmomin da take daukan tafassara kanta tafassara kishiyarta li'annahu abinda yasa aka ce tana cikin al-adad saboda kalmar albai'u yutlaqu ana fassara ta alal bai'i al'urfi akan ciniki irin na al'ada wa yuradu bihi abinda ake nufi da shi i'da'u sil'a bayar da kaya wa akhadhu saman da karba kudi wannan ana kiransa albai'u an gane ko bayar da as-sil'a kaya wa akhadhu saman da karba kuɗi yanzu bayar da kaya ba shine siyarwa ba karbar kuɗi kuma fa siye kaga gashi duk gaba ɗaya ya ɗauki ma'anar siyarwa da siye duk albai'u ne shine ma'ana min al-abdad din ya ɗauki siye ya ɗauki siyarwa wa yudlaqu ala shira' sannan albai'u ana fassara shi da ma'ana ashira'u siye bi ma'ana akhadhu sil'a ma'anar siye kuma shine wato can albai'u ma'anar albai'u a can ma'anar ta sayarwa shine i'ta'u sil'a wa akhadhu thaman bayar da wani kaya ka karbi kuɗi sayarwa kenan to yana zuwa da ma'anar ashira'u ashira'u shi kuma bi ma'ana akhadhu sil'a karbar wani kaya wa i'ta'u thaman da bayar da kuɗin kayan kaga siye kenan to duk albai'u tana iya daukan ma'anar su tana iya daukan ma'anar albai'a wato wato tana iya ma'anar wato tana daukan ma'anar siyarwa tana daukan ma'anar siye qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa sharauhu bi thamanin baksin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin cikin suratu yusuf aya ta 20 Allah ta'ala ya ce sun siyar da shi ma'ana yan uwan annabi yusuf sun siyar da shi bi thamanin baksin a arha shine thamanin baksin arha suka siyar da shi da rahima ma'adudatin wasu 'yan dirhamai ne ƙididdigaggu suka siyar da shi wa kanu fihi min az-zahirin sun kasance dama suna kyamarsa ba sa son su zauna tare da shi shi yasa koma a nawa ne kawai da aka taya shi kawai a arhaye suka sallama shi kawai tunda dama ba sa son zama da shi an gane ko yanzu kaga anan kalmar sharauhu kai ka saba da kalmar larabcin aka ce ashira usiye albai usiyarwa to an gaya ma kalmomi ne abdudat akwai lokacin da albai'u ana nufin siye akwai lokacin da albai'u ana nufin siyarwa kamar yadda ashira'u wani lokaci ana nufin siye wani lokaci ashira'u yana nufin siyarwa yanzu kaga nan ashira'u a nan siyarwa ne ba siya ba wa sharauhu sun siyar da shi bi thamanin baksin da ainihin wato a arha shine thamanin baksin arha suka siyar da shi ai ba'uhu shine ma'anar sharauhu sun siyar da shi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa minan nasi daga cikin mutane man yashri nafsahu btigha mardatillah akwai wanda yake siyar da kansa dan neman yardar Allah kaga nan shi ma ashira'u da ma'anar me siyarwa ba siye ba suratul baqara aya ta 207 ai yabi'u nafsahu ma'ana akwai wanda yake siyar da kansa lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki dalaban limardatihi dan neman yardar Allah subhanahu wata'ala wa fi sahih ya zo cikin sahihul bukhari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhi ai la yashtari ala shira'i kaga nan sai aka ce la yabi'u ar-rajul kada mutun yayi siya ala bai'i akhihi akan siyan dan uwansa yanzu kaga nan bai'u ba siyarwa bane kuma sai zo da ma'anar siye ko kuna fuskanta tsakanin kalmomin guda biyu? La ya bi'o ma'ana kada mutum ya siya ya siya ala bai'ahi akan siyan dan uwansa ai la yashtari ala shira'i kada yayi ciniki akan cinikin dan uwansa idza sawama idan dan uwan nasa ya taya wa hasala min ad-darafain mailun aka samu karkata wa rukunin da fahimtar juna daga bangarorin guda biyu to a daidai wannan lokacin an hana kuma kai ka zo ka sake siya ya nuna cinikinsu zai daidaita kenan wa yuqalu lil ba'i wal mushtari sannan kuma duk su su biyun suna amsa ma'ana daya al ba'i wal mushtari ana iya kiran su bay'ani wa mutabayi'ani bay'ani in ka ce bayyani kana nufin mai saye da mai siyarwa mutabayyani kana nufin mai saye da mai siyarwa tasniyatu bayya'a wa bayi'un tasniya ne na bayya'a shine bayyani bayi'un kuma mutabayyani tasniya ne na waɗannan sunaye guda biyu wasalaha ulama ala takhsisil bai'i biman yu'ti sil'a sai dai malamai sun yi kawo istilahinsu ala taksisil bayi a kan keɓantar alba'i'u biman yi sil'ata wato sun keɓance shi ga wanda zai bayar da kaya wa ya ƙabizo saman ya karɓi kuɗin kayan mai siyarwa kenan su malamai da suka zo don kar a dinga samun ruɗewa sai suka ce to gaskiya alba'i'u duk da cewa mun yadda a larabci suna iya shiga cikin junansu ba'i'u zai iya zama mushtari mushtari zai iya zama ba'i'u amma dai mu a yaren da zamu dinga magana a nan a fikihunce shine keɓantar alba'i'u da mai siyarwa wanda zai baka kaya kayansa ya karɓi kuɗinka mai siyarwa kenan wal mushtari suka ce shi kuma mushtari zamu fassara shi bi man yadfa'u thaman ga wanda yake bayar da kuɗi wa yaqbidul musminu ko wa yaqbidul musmina ya karɓi abun kuɗi mai siye kenan shine almushtari da hakan an zo ko cikin karatun nan kaji an ce albayo ana nufin mai siyarwa in kaji almushtari mai siye kenan duk da a luga kaji duk suna ana iya cewa albayo almushtari ana iya cewa almushtari albayo me yasa malamai suka yaka taqriban lil afham dan kusanto da fahimtar mutane wa hiya lughatu quraish kuma luga ce ta quraishawa an gane ko harshen ƙuraishawa shine su cewa alba'i'u mai siyarwa almushtari mai siye wa arrafahu ba'dhum biqawli wasu daga cikin malamai wani daga cikin malamai shi kuma yayi ta'arifin kalmar albai'u da fadin sa huwa aqadu mu'a wato huwa aqadu mu'awadatin huwa aqadu mu'awadatin maliyatin tufidu mulku ainin aw manfa'atin ala ta'bid la ala wajhi al-qurba wani kuma yace abinda ake kira da albai'u huwa aqadun wani kulli ne mu'awadatun na canji ko musanye amma musanyen nan maliyatin na dukiya aqadu mu'awadatin wato kulli ne na musanye ko canji maliyatin na kuɗi tufidu mulku ainin da yake fa'idantar da mallakar wani abin ayyanawa au manfa'atin ko da yake fa'idantar da mallakar wani abin amfani ala ta'abidi kuma har abada la ala wajihil qurba ba ta fuskan neman kusanci zuwa ga Allah ba kyauta ba ba sadaka ba wannan shine ake kira da albai'u ma'ana a ƙulla wani ciniki wanda za a samu mu'awaza musanye irin ta kuɗi ka ba da abu kaza a baka madadinsa wanda wannan abin da ka bayar shi zai sa abin nan ka mallake shi kuma mallaka ta har abada ba ta fuskar ainihin wato neman kusanci zuwa ga Allah ba a koma cikin mawahibul jalil mujalladi na hudu shafi na 222 waqil huwa aqdun yufidu naqalu mulkiyati dhat bi'iwadin waqila wasu malaman suka ce abinda ake kira da albai'u huwa shine aqdun wani wani wani wani ciniki ne wani kulli ne wani akadi ne yufidu da ke fa'idantar da naƙalu mulkiyati zat wato ciratuwar mallakar wani abu bi iwazin amma an baka madadinsa abin naka ne amma sai mallakar da ke hannunka sai ta tashi daga hannunka sai ta koma hannun waninka saboda ya baka madadin wannan abun wannan shine ciniki an fahimta ko wannan wayar taka ce kai kake mallakarta sai wani ya zo sai ya baka dubu biyar sai ka bashi ita yanzu mulkin ya tashi daga hannunka ya koma hannunsa sabida mai dubu biyar da ya baka wannan dubu biyar ita ce iwat din ko kuma fahimta to wannan shi ake nufi da ciniki shi ma ka koma cikin almu'amalat fil fiqhil maliki ahkamun wa adillatun lil wato girbiyani wato girbiyani lilgiryani kai lilgiryani sunan malamin da ya rubuta littafin giryani wato a safa dinsa ta talatin da biyu an fahimci me ake nufi da albai'u ko mashru'iyyatuhu sai kuma shar'antuwar ciniki walbai'u mashru'un ala sabilil jawaz shi ciniki shar'antacce ne ta fuskar halacci دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وأن القرآن سنة دا إجماعي والمعقول دا قياسي وأن أبن دا هنكلي كي إيا هنكلتا دسن ينوني أكن شرعا توار سيدة سيروا دومين غاوانا أبو كنا دا بكاتا سكما بملكا كماني kana so ka mallake shi to sai shari'a ta zo da wani yanayi da za ka mallaki abin da yardan mai shi an gane shi ne ciniki ya baka abin da yardarsa ba kwata kai ba ba sacewa kai ba shi ya baka kai kuma ka bashi wani abu da shi ya fi buƙatar wannan abin fiye da shi wannan abin da kai kake so za ka sai ya miƙa ba abin kai kuma sai ka bashi abin da zai zama a madadin wannan abin shi kenan ciniki ya kullu wa huwa ma alimahu almuslimuna bid darura ciniki yana daga cikin abin da musulmi suka san shi ba tare da an kai ruwa rana ba wato ma'alumin min addini bi darura abu ne wanda larura ta sa kowa ya san shi an gane ko shi yasa da kowa da kowa za ga mutum zai je yi siyayya ya bayar a bashi da sauransu wa qad ya'ridu yu'ridu lil bay' ma yaj'aluhu manduban wa qad yu'ridu lil bay' wani abu kan iya bujiro wa ciniki ma yaj'aluhu manduban wanda zai mai da cinikin ya zama mustahabbi can dai kaga shi ciniki ja'izi ne ko ka yi ko ka yi ɗaya ne amma akwai lokacin da yin ya fi kyau akwai wasu abubuwa da kan san kan bujuro sai su sa cinikin ya zama mandubi ma'ana mustahabbi fi ba'd suwarihi a wasu daga cikin irin surorin ciniki din ka an yi halifa alaihi alaihi aquhul muslim sai ba da misali sai ce kamar a samu dan uwansa musulmi yayi masa rantsuwa ɗaliban an yabi alahu ma la yadurruhu bai'u an gane ko ka an yi halifa alaihi akuhul muslim kamar wani ɗan uwansa musulmi yayi masa rantsuwa ɗaliban yana mai neman an yabi alahu ma la yadurruhu bai'u ya siyar masa da abin da sai da shi din ba zai cutar da shi ba sayar da abin ba zai cutar da shi ba to anan an so ka ce yazo ya ce wallahi sai ka siyan min da shi an gane ko kaga yayi rantsuwa abun asalin ciniki jaizi ne amma anan an so ka siyar masa tunda dan uwanka musulmi yayi rantsuwa yana neman abun yana neman kuma kai in ka siyar ba ba cutuwa zaka yi ba ba zai cutar da kai ba sayar da abun sai ka ce kash ya karantsi ce wallahi san abun da yake naga baka so ka siyar mun wallahi sai ka siyar mun da shi sai ka ce to shikenan to yanzu anan ka siyar masa ya zama mandubi doriya akan jaizancin can ko an gane fa innahu yundabu lahu zalika to an so gare shi ya siyar masan tabriran li qasamihi saboda ya kubutar da rantsuwar dan uwansa musulmi an gane ko to wa kaga nan ciniki ne jaizi ne amma yakan wani lokaci wasu dalilai kan bujuro sai cinikin ya koma mandubi wa qad yu'ridu lahu ma yasiruhu wajiban wani lokaci kuma wani abu da zai mai da cinikin wajibi ma kan iya bujuro wa cinikin kaɗirarihi ila shira'i ta'amin kamar inda mutum ya shiga halin takura na siyan abinci au sharabin ko abin sha au dawa'in ko magani li in qazi hayati dan kubutar da rayuwarsa dole ka siyan masa mutum ya zo yana jin kishirwa yana nema ya rasu ga ruwa ya ce ka siyan masa a nan dole ne ba wai ba za ka ce a to ai na ga dama in siyar ruwa na ne in ban ga dama ba ba zan siyar ba mutum zai halaka kana sai da abinci ya ce zai siya ka ce ba za ka siyan a nan wajibi ne ka siyan masa ko kuma mutum magani zai sha ga shi yana nema ya shiga wani mawuyacin hali ka ce maganinka ne kayanka ne duke ka ce ba za ka siyar ba a tun daga wani yana nema ransa ya salwanta ko ya shiga mawuyacin hali saboda wani abu wajibi ne ka siyar ko kun gane ko yawwa au hayati gairi ko rayuwar waninsa ko rayuwar ɗansa ko matarsa ko wani nasa mun ƙara minti uku ma to wa yu'ridu lahu ma yaj'aluhu makruhan akwai kuma wani abu da kan bujuro wa ciniki ya maida wannan cinikin zama makaruhi ne makaruhi ne kai wannan cinikin ka bai istiba li ghairi haja kamar wato cinikin ko siyar da asiba zakoki ko abubuwa masu kafa hudu zaki li ghairi hajatin ba tare da wata bukata ba wannan makaruhi ne ko kuma ka ce mai kafa hudu asiba mai kafa hudu kaman kare ko abin nan kaga baya makaruhi ne ka sayar da kare ba tare da akwai bukatar da zai sa ka sayar da shi ba domin samanul kalb khabith misali wa yu'ridu lahu aidan ma yaj'aluhu haraman sannan akwai abin da kan bujuro wa ciniki da zai sa a daidai wannan lokacin kuma ciniki haramun ne baya halatta ka yi shi kalbai ifi waqti salatul juma'a kamar ciniki daidai lokacin sallar juma'a ba'da nida'i laha bayan an yi kiran sallar juma'a wa bai'ul muslim ala bai'i akhi haka da cinikin musulmi akan cinikin dan uwansa wannan shi ma haramun fadlan anna hunaka anwa'an min al-buyu ballantana ma akwai wasu nau'o'i na cinikayya al-manhiyu anha shar'an wanda wato shari'a ta hana su wanda zamu tattauna akan wasu daga cikin su ka koma cikin asharhul kabir mujalladi na uku shafi na sha ɗaya da mawahibul jalil mujalladi na uku na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai sai mu tashi alhikimatu min mashru'i yati ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik